إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أدورمو مركز أهل السنة لجماعة واندك ينقول كركدا أبنن دمغرم جمهورية النجار يومنا لاربا شاء ga watan jumada al-akhirah hijira shekarar 444 wanda ya dace da hudu ga watan daya ko watan farko 2023 muna cikin littafin na sifasin la'ana annabi sallallahu ala'uwa muna ta kabilar ta salimin ka annaka taraha tun daga kabbara ta harama zuwa ga sallama kamar kana ganin a gabanka kin siffar sallah ce da sananne dai wanda albani da mawallah ya dan akwai na bilbas akwai na malamin da kai siffar sallah wannan na albani ne muke cikin sha darasi yau zamu insha Allah zamu darasi na shidda ko a darasi da ya gabata bayan mun kare karatu ko ne ya huskanto da tambaya ta mas'ala da muke ta karshe ta cewa yadda saɓani ya kai al'umma na ra'ayin mazhaba zuwa wajen za a samu a masallaci guda a samu wurin tsayawar liman wanda mutane rabakin da ake yi za a samu hudu wani na jiran wani ya kare wani ya yi don yadda saɓani ya kai na mazhaba sai ɓullomin da magana kenan ina magana ta kenan ta laihin wannan ahalus sunna bai bin ɗan bida a sallah cewa wannan mas'ala ce ba ta alaƙa da juna maganar mazhaba daban maganar bid'a daban ɗanwa duk da cewa mas'ala ta mas'alar bin ɗan bid'a sallah mas'ala ce sannan na bayan zuba aka yi ta aka gaba a kanta akwai malamai wanda suna da fa'inta akan cewa ana iya bi akwai masu ganin ba iya bi amma mu fahimci menene wai madogarar kowane ɓangaren kasan kuma meye ina kasa gaba kuma kasan su meye manufosu kan magana asali dai masu ganin ana iya bi irin ruwaya wadda ta imam bukhari ya ruto ta hassan al-basari akan bin dan bid'a sallah ita salli wa alai bid'atu kai sallah ba ruwanka bid'a shi ta shafa bid'a shi ta shafa bid'a shi da maganar bin hajjaj sallah balle ga irin su abdullahi bin umar sun bi hajjaj sallah da bin sarakuna irin waɗannan sallah wanda an san matsayin hajjaj kuma da irin abin da ya yi abu ne sananne da ya kashe masu habai kawo matsala ta hajjaj bai ta bace madogara don ganin akwai matsala ko da ruwa ta binne shi idan maka bi shi ba akwai abin da zai biyu baya abin da mutane suka yi magana kamar suna ga wani tsatsawar ra'ayi ne na ahalus sunna na kimbin wani sallah akwai masala ko da kai kana ga kaza ce amma ka san mutumin da yake magana iya da madogara ba haka bane kullun da ka suke misali ruwaya cikin sunan abi dawud na abdullahi bin umar ya zo wani masallaci kuma ruwa ta inganta ya zo wani masallaci an ƙare kiran sallah kuma abin da ya ji assalatu jami'a assalatu jami'a bayan kiran sallah suke gwamna na ɗaka ce amma na ya zo sallah ta ɗaka cin azumi ma na ya zo sallah ta zo an assalatu jami'a ya yi hawa sallah ya cire ya ce wallahi la usuli fi masjidin fi bid'a ce na rantse da Allah ba na sallah masallacin ake bid'a sai sallah ya ce shi na filin ruwa ta inganta kaga dila bin umar ne kaga ce kage nan cikin gazawa tsaron ayi ne shi ce bibi har zuwa ce labi bai ma sai ta ce shi haka akwai ruwa tabbatatta da nan sallallahu alaihi wasallam an sa masa nan ya hana ya yi kashe kan hana kan tuhi a cikin alƙibla sai limamin nasu sai annabi ya gan shi ya tuhi sai ya ce musu la yusalli lakum haza wannan kai kada muku sallah limanci ya ga musu tuhi ne ya kibla yi dan wa ta kaice mas'ala ce sananna illa su suna magana ba su ta take ba sallah a saki ko ba ta yi ba amma kana da dama ga sunna bel da ka bi dan bid'a sallah gaskiya magana ga sunna ka bid'a ba ba ta hujja kan shi wanda ga zaki a gadi wasitiya nan da albani mai taƙiƙi za ka ba da mai da karatu a kan shi ya kawo nan haka nan ka ba sam cikin sharin da yawa tsalikin da yawa bulugun mara sun kawo masalolin bin ɗan bida a sallah abin suka ce ba a dalilin misali dimin ya wata bida baka ce ya kawasa jam'in sallah ko juma'a dalilin ya wata bida shi ma wata wata bida ce daban a kawasa jam'in sallah ko juma'a dalilin ya wata bida abin da suke ba kenan sai da kana gari garin da ana juma'a ana sallah guda biyar sai kai zama sallah bayan kowa cikin jama'a dan wata bid'a da limin ne an ce wannan shine ya saba wa magabata su ba su haka amma ga sunna ga wannan suke kuma anan suke cewa a nake ka magana amma sun misali ga wurin jama'a ku za ku iya sa sunna ahlus sunna ya sallah kuka kiya kuka bari kuka kan bid'a kuna lahi a ciki ku masu limamu zaɓar limamu kuna lahi bai dace ya kamar ɗan bid'a ga wanda yake ana yi kenan masala ce wadda suke magana kan bid'a yan wa mu a yanzu me matsalar mu a yanzu matsalar mu take wakana gare mu daban ce ta yanda su a can da suna magana kan bin dan bid'a sallah a yanzu an ɗauko irin bid'o'i da yawa ka ɗauko da limamu ba bid'a bace matsalai za ka da shirka da Allah ko dan duba ne wanda kowa san ba dan duba ka huri na yarda dan duba wannan shine matsalai zaka da suke shine malamin zai rubuta hatimi na haukata wannan badda wannan ka dabara kun boka ne boka ne gare ya wuce gare bid'a shine matsalai mai da yawa boka ne to kaga wannan wanda ka tabbatar da irin wannan boka ne na kai na ba magana nan sakani kan bid'a boka sallah inda ya tabbata ga irin irin wannan aikin da tsubu wannan shi ya wuce bid'a sai da magana ce wani shirki ko dan kawuri da mana ce an ya tabbata iyayi in ya tabbata iyayi da ka a takaice kakka ɗauki wai mas'alai wani tsatsar ra'ayi ne iya daga cikin maganin magabata kan wannan magana wanda ya bi ruwan shi kuma sai karatunmu karatunmu za mu ta muna cikin ƙarshen bayani na al-muqallidun wadda albani rahimahullah ke cewa sabanin su ya saba ma sabanin yan harko na sahabbai irin abinda sakamakon ya kawo na sabani ya kawo ƙarshen magana shi shi muka yi magana cewa za ka samu a masallaci guda wurin shigar liman hudu mazhaba hudu ko ne tashi wannan suna sallah wannan suna ki suna jira har nasu yazo to karshen nan ne muka tsaya cewa watajidu unasan yantaziruna imamahum bainama al-imam al-akhar qa'imun yusalli zaka samu ne liman zaka samu mutane suna jiran limamu wani iya cikin sallah suna jiran wannan nasu sai yazo akan wannan shin zamu tashi kenan jabbal لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين yace wannan magana muke ta magana sallah kowa da wurin sallah limamin shi daban yace a'a ba wannan ma wannan magana ma kabar da yanzu karama abu ne wannan karaman magana ce ma wannan karaman magana ce ma yace sabanin ya kai su mahi tsanani akan raba wurin sallah ko raba limami wajen wasu masu takalidancin ya gace misali misali guda zai baka منع التزوج بين الحنفي والشافعية ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية هو الملقب بالمفتي الثقلين yace ta kai har an hana armi tsakanin bahanafi namiji kenan bahanafi bai halitta ya armi shafi'iya kan wasu aƙidu ko ana mummuni insha Allah sauransu da koyon wani abubuwa sai kawo hatta kai ya hana haramu ne ba hanife ya anuba shafi'a yanda musulmi bai armi kafura ba ana nan su sadda ta fatawa sai wata fatawa ta hoto min ba'ad al-mashhurin inda na wani malami shahararre a wajen duk matsalar tana ga hanfawan sun suke hana hanfawa suke da mummunan tsakaninsu da wata aƙida ta shafi'iya suke musu wani tuhumar ba hanafi san ba da alama shafi'iya ba to amma an samu wani shahararre cikin hanafawa mai lakabin mufti sakalai don ilimi mai ba mutum da aljanni fatawa mufti sakalai sunan shi ya ba mutum ya ba aljanni fatawa shi to shi ne da ya zo wani malamin shahararre suna girma shi shi ne fa'ajata التزوج الحنفي بالشافعية شين يحلت أرما بحنفي ينا حلت يأرما شافعية أما ميتي أكدب وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب شي mai ilimin abin da ya bada wai me yasa ya halitta musu araman ba shafi'a su hanafawa yace tunda ya halitta musulmi a kirista ko yahudiya kenan shi ma kenan ya mai da bashafiya zaman kawura ala kitab zaka iya alamanta ko ko yahudiya ita ma haka wata wata bashafiya wani shi ne mai ilimin zaka ya harta musu arma yanda kai musu zaka iya arma kenan ala kitab shi dalilin haka yace wa mafhumu zalik kenan ma'anan wannan magana ta wannan mufti wani mai fatawa wanda ya halitta ba hanafe ya armi ba shafi'a a matsayin arman halar kitab ce ma'anar wannan magana wa mafahimul kutubul mutabbirata indahum da abin da aka fadinta a littattafan da yake hannunsu hanafawa yace annahu la yujuz bil akas la yujuz akas kenan bai halitta kishi haka kenan yanda bai halitta ai musulma ta almikisa ko kenan shine ya halitta kenan kishi haka ma mata halitta kenan yanda kenan ya halitta a armi ba shafi'a amma bai halitta shi kenan ba hanifi bai ba da shi ba shafi'a ba tun da ya mutu da lalata ba sai halitta ba ne eh yanda kenan musulmi bai halitta gaba da yanka gaba da halitta ba yanka amma ka ayar man tashi wannan shi ne kenan shi manzo haka ya ajiye wannan fatawa tashi ya halitta masa arman ba shafi'a matsayin halitta amma kenan ba za ka arman ba kai kai ba za ka ba da yanka ba ga wanda yake ba shafi'a ne هو هو تزوج الشافعي بالحنفية شيء كشي هكا أرمن تزوج الشافعي بالحنفية أرمن مشافعي بالحنفية ببيرتا كنا كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة كما أن بها لتا أهل الكتابي على المسلمة شيء ما هكا يمس وانا شيء تكي مسئلة مني sai bani baya kawo magana zai ga maka san wai abin ya kai gaya kware abin nasu yace hadani misalani min amsalatil kaseera tudil al-aql al-athar as-sayyi wani misalai guda biyu da ya kawo na ɓangaren mukallida da waɗanda suke na 'yan harko da irin wannan saɓani na ya kai a raba wurin sallah da kai hana arme shi ma misali guda biyu da ya bada ya ce wannan wai misalai ne daga cikin misalai masu yawan gaske ire-iren wannan akwai su tewa cikin abu wanda tujib da al'aƙil al'asar sai iya bayyana ga mai hankali sakamakon gurbin mummunan gurbi da wannan abin nasu ne bari kana muka ce نتيجة ذلك نتيجة خلاف المتأخرين من نتيجة الاختلاف كنا نتيجة من النتيجة كمان ساكموكو رجتا كنا ساكموكو الناس نعلم المتأخرين wa israruhum alayhi ke wani tabbatar maka sakamakon sabanin yan karshe wa israruhum alayhi da suke dogewa akan sabanin bi khilaf ikhtilaf salaf sabanin irin sabanin magabata da su ba haka bane nasu ba falam yakun lahu ay asaran sayfil umma na magabata babu wani gurbi ko sakamakon muna da ka al'umma ولذلك فهم في فهم في منجات من ان تشملهم ايات النهي عن التفرق في الدين haka kenan su magabata suna cikin mai manja mana sun tsira daga wannan ayoyi da suke hannun kan sabanin shahe su ke wannan ayoyi musu shahe su bi khilafin mutaakhirin sabanin yan baya su wannan ayoyin za su yi magadan da gangam suke da manuwa yake hadana Allahu jami'an ila siratin mustaqim Allah shi da mu gaba daya zuwa ga hanyar shi mai kaka Allah shi amin sai albani kuma ke cewa walaita an ikhtilafahum al-madhkur in hasara daruhu fi ma bainahum wa lam yata'addu ila ghayrihim min ummat ad-da'wa yace dama tamanni dama wannan sabanin wannan yan baya dama sabanin in hasara daruhu fi ma bainahum dama cutar wata shi ta tsaya tsakaninsu inda ma abin ya tsaya tsakaninsu ولم يتعدوا الى غير من امه الدعوه بكاي بقى وسو من امه الدعوه امه الاجابه انت امه الدعوه اكو امه الاجابه امه الاجابه مسلمي wanda suka amsa kiran musulunci umma da'awa sai ga al'umma manzo annabi sallallahu alaihi wasallam amma su wanda ake kira kai wanda ba musulunta ba wanda ake su ake kira su dawo ta yace dama yace wannan sabai ma mutar da su dama bata da bata kai ba zuwa ga al'umma da ake kira ba musulmi ba da musu illa idan lahanar khatar ba da shai da inda haka yawa kan da bai ga wasu ba sai mace eh abin da abin abin da ya sauki musamman ba ya kasa ba da abin ya sauki matsala inda tsakanin mu ne ma tsakanin musulmi ne da abin ya sauki to walakinahu wa yala al'asaf tajawuzuhum ila ghayrihim min al-kuffar fi kathirin min al-bilad wal aqtar yace amma abin bakin ciki to wala al'asaf yace abin bakin ciki wannan sabani nasu sun huce tsakaninsu ya kai wasu kahurai wanda ba musulmi ba a garuruwa kasashe da kwantinan kwantinan ba wasu kwantinan daban-daban in ce ya kilmi yanki alabila ɗaya ne kamar kasashe alƙatar kamar kwantinan ƙatar mana kwantinan ke yana ce wani afirka amurka asiya australia ke ne abin da ya tsaya tsakaninsu to ma abin ya kai ya kashin duniya daban-daban ya kai ma kwantinan kuma kwantinan abin ya kai ya kai kwantinan yankunan duniya daban-daban yace fasaddun bi sababi da ikhtilafihim an dukul fi fi dinna afwajan yace wannan sa'an irin wannan non an baya ya kange kahure da yawa wannan sabani ya kange su akan shiga cikin addinin Allah da dama jama'a jama'a su shiga wannan sabani ya kama su ya ga misali yace ja fi kitab azlam min al-gharb yusad al-fadil muhammad al-ghazali safa ta kaza ya kawo ma nasu ga nasin da ya rubuta cikin azlam min al-gharb يكي إمام الغزالي كي بعد الأبار يتحدث في معتمر الذي عقد في جامعة بريستون وني أو يا وكان أو وني تارو دا أكي أو تأني بريستيتا أمريكا بريستون شو بريستون أي وان تارو أتارن دا أكي مي وكان تبين أمريكا أن في أمريكا باتي أن آثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أخطاء المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية يتي وني تكين conference cikin zaman da aka yi ya ɗauko ta magana cikin masu magana a cikin taron ya ce da yawa wani abin iya zauwa cikin yake mustashirki ne a ce wani mustashirki wani masu zauwa ba musulmi ba ne ba to da an samun ta ƙasashen gabas ƙasashen rasha ƙasashen ajiya ta nesa wannan suna zauwa ƙasashen musulmi su zamana don su karanci musulunci so da yawa don su yi makirci sanin da ya sa gaba su binciki har masu ƙarshe lafiya su karanta komi kuma su koma suka ana cikin addini masu da kiristawa suka da binciken musulunta da kai to an samu ana wani ke musulunta da yawa ana suke musulunta wajen binciken suke musulunta ya ce to wannan a wannan taro abin da ya ce ana samu ya ce wani magana tana zawa da yawa masu zuba masu bincike na shan musulmi me suke tambaya da kan shi ma na yake tambaya a wurin taron shi ce iya tambaya بأي, بأي تعليم يتقدم المسلمون إلى العالم يحدد الإسلام الذي يدعون إليه أبي تعليم الإسلام كما يفهم السنيون أم بتعليم التي يفهمها الشيعة shi'a min imamiyya aw zaidiyya shi bai gane wa musulmi da wani karantar wacce suke ci gaba suke yada addinin suke faɗa addinin su a duniya kiran suke faɗa addinin a duniya da wata karantar wacce wannan kiran da wacce suke a da'awai irin ta'alimi ne kamar yadda fahimtar ahlus sunna da shi ne addinin ke ci gaba ko ko da karantarwa irin ta shi'a da shi addini suke faɗa addini a duniya da wata karantarwa ce suke addini suke faɗa addinin su shi'a mata ga zaidiya ga imamiya yace summa inna kullu min haula wa ulak mukhtalifun fi ma bainahum kuma matsalar yace su an sunna da yan shi'a duka tsakaninsu ma har suna akwai rigima su a can ganin ce ahlus sunna na larabawa kwarin da tauna mun kan ci ahlus sunna ko shi'a su asali aka ci ahlus sunna wanda ba ɗan shi'a ba mafi yawa su aka bin shahara ta a cikin ahlus sunna don da yikon hikadiriya tijaniya wata kiyama duk suna suna kiran kansu ahlus sunna a tijaniya da adam su aka ci ahali kan ci ahali ana mai ahlus sunna ne kan sunna ta wata girki ta ake ta ake ahlus sunna ta ake ahali ahli kiyali suna kenan kenan wa'annan ɗariku za ka ce masu bautar kabari ma masu cin ƙasar kabari kuma suke ahli suna ahli laraba su ka laraba an ce ahli suna ne wannan ko wanda bai faɗa shi ba shi suka ce ahli suna za ka samu masu ce ahli suna ne suna bautar kabari su kira shi su fara ci ƙasar shi su kwanta su yi birki maka kabarin shi kuma suke ahli suna su za ki gane zai kai kai kace salafi an sai an gane su yanzu kenan kace salafi ahli laraba ka irin harsunan da suka shahara a ce ba sa iya zala ko ba yi irin ne an ta salafi salafiya ne a harsunan wani jama'a ne na kake ganowa tsakanin yan ɗariƙa da wani ɗariƙa ba to shi zai tun da zai ya maka wata magana ta sunniyu ne ke dan ce sunniyu ne ke a cikin zuwan ɗariƙa a cikin suke duk mun zama zaɓa duka cikin suke zama ba da ya ce to shi musulunci da wannan karantarwa ta ahalin sunna yake waɗa a cikin duniya ko karantarwa ta yan shi'a bayan duka ɓangaren biyu kowanne akwai saɓani tsakaninsu ya ce wa ƙadin ifakiru farikun minun fi masalatin ma tafakiran taƙaddumi mahadudan bayan ma ifakiru akharun tafakiran taƙaddima mutu zambitan za ka samu wani ɓangaren biyu akan wata kimsa da kimsa da ɗaya ce akan wata masala guda za ka samu iya tunani irin na ci gaba na haɗa da ilimi wanda kuma iya zai abin ke iya hwadi iya da abu da ofar da abu ne wani wanda samu akan wani masale shi ya tsaya kurin inda ya isko ba wani ci gaba ya karkada sai mata mutum ya ce mutum mutum mace wani mutum mutumin da bai barin inda yake kuran yake kuran bai zabar wani shi wani fitaka kuran yake kuran shi ma mutazammit al mutazammit mutumin da bai barin aiki kuran yake kuran ba ruwan shi da a bincike a gano kaza nan kaza ba ruwan shi to ana samun kowane bangaren wannan ana wannan misali sai albani ke cewa wani kulasa duka da ya ce ta tattar magana kan wannan masa'ala ta saɓanin al'umma 'yan baya annar da'ina ilal islam ya tarkuna mada'uyina ilai fi hiratin li'annan hun amfusan fi hira ya ce ta tattar magana duka da a jumlace su a masu kiran zuwa ga musuluncin su da kansu suna barin wanda suke kira cikin ɗimuwa doce domin ya ce domin su kan suka nemo suke su kan sa cikin imo su kan sa masu dawai su wani a cikin imo suke dole kan su zabaron cikin imo suke kira su kan cikin imo suke kuma ce kamar yadda su ma kan suka cikin imo suna har suka bar masu kira ya sun je da awa ma kuma sa mutane cikin cikin rudu sun bar rudu ga al'umma to nan kan mu shiga nan ƙasa bayani ne nan yan waya a jumulce ai ya kali tayin imam al-ghazali wanda ya kawo wannan labarin wanda ya kawo wannan jami'a ko ta amurka ko muhammadu gazali yan wani kata muhammadu gazali biyu ne wanda daban-daban suke akwai a sufi a shafi wanda tun karni na biyar ya zo ya ulumuddin iya da ya shahara bangaren wancan shi imam gazali wanda na harko kakarin da wannan wani shekara kusan dubu ne wani shekara ɗaya tara ma shi wannan shi na baya wanda kawai ya mutu ne a mina sanin sa da mutu bai jima da mutuwa ba da yawa mina sanin shekara ɗaya tara da mutuwa shekara bai ce shekara ɗari da mutuwa ba wanda ai wuce ai wuce ya mutu ina ga hijira 416 sai shekara 26 ya ya mutu wuce ka shekara da mutuwa ba dan ya kai hijira ta 1419 da goma sha tara goma sha shida kai yanzu kenan ka dauka kenan shekara kenan 20 da zamu ce da shida ko da mutuwa shi wata ya kai wajen 100 ma da mutuwa tsakanin su to wannan na bayan shi ake magana yanzu shine a yanzu dan wa a turai kan duniya ya littafai da yawa shi wancan mutumin wajen wannan me aka ce wajen kasar Iran ne can cikin amma shi wannan ba shi wannan ba ba musire ne ba musire ne Muhammad Gazai wannan ya littafai an fasara da English da Faransai da English an rubuta a wata duniya ya da aqida wadda ta aiki da hankali kuran da albani ya magana lalle ya shahara a cikin malaman ta da'awa a wannan karnin ya sha yayi da'awa da yayi da addinin shi yayi da aqida shi amma iya iya hadari albani ce iya da hadari wajen tusa mutane aqida ta aiki da aje nasi aiki da hankali shi ba matsala shi kenan to shine ka shine shi albani to shi kashi mai bikira shi makashi magana shi ma ga matsala shi da ya bari da ya bar ce ya banna da yawa a da ina tunne akwai matsala da yawa masu na aƙida mun gama da shi wata kawon aƙida ta shi a takaice gidan gazali biyu ne yanzu muna magana wannan gazalin wanda yake wannan zamanin wanda ya rayu wannan kusan shi muke magana yace wa fi muqaddimat salat al-hadith sultan ila muslim bi bilad japan li'alamat muhammad sultan ma'sumi rahimahullahu ta'ala wannan wanda ta ne da suna hadith sultan ila muslim bi bilad japan kamar littafi ne kamar ta risala ce zuwa ga musulmin kasar japan shi malamin Muhammad Sultan Masumi na Mollaye abinda yake kaman takardar da ya musu malamin irin abin da yi sai yake cewa a cikin takardar a cikin littafin nashi innahu kana warada alayhi su'alun min muslimi bilad Japan yani al Yaban kace Japan Yaban din da ya fasa kudanci min bilad Tokyo fa Osaka fi shakil aqsa hasalahu yace na samu takardu tambayoyi daga musulmin Japan 'yan garin tokyo da garin osaka na garuruwan manya a cikin japan da san japan da osaka ko tokyo a gabas ta tsakiya gabas ta mai nisa ga abin da tambayar da aka mishi tambayar da suka aiko mishi ma haƙiƙatar dinin islam sun ma ma ma'anar mazhar wahal yadda zama manta sharafa bi dinin islam an ta mazhabin al'arba'a أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها أو لا يلزم تمد aka mishi suka ce muna so mu tambaya wai me ya haƙiƙanin addinin musulunci sai sa cikin kuma sa cikin wani rudu sun san sun san tambaya kuma sai me mata bai wani addinin wai wanne ne haƙiƙanin shi kuma na tambaya wai me ma'anar maza ba me ma'anar maza ba kaji ka sa mata addinin musa wannan mu da shafawa ne ka sa sa ruru da ba su sun shiga musulunci mana kana ce musu a wannan kaza ce malikiya ce wannan ga dokokinta ga shi ka sa wannan da ba sai sai suka tambaya to wai shi wannan addinin me hakikanin shi kuma ana kan ganin maza maza ba da mutane daban daban kansu me ma'anar maza ba shin wani ya zama mata shirar bidin islam an tabbata bi al'adar mazhabin araba shin wajibi ne duk wanda ya samu matsayin ɗaukaka da shiga musulunci dole ya maza ba cikin hudun dole ya da dole ya maza ba an kai musulunci dole ka maza ba ai ma'ana dole ka zance maliki ne dole ka zama ɗaya dole san ba maliki dole ka zama ba hanife ko ba shafe ko wannan dole ne haka cin da akwai wani magana a can tana kai musu mutane kala kala an kai an yaɗe maliki a shi ko ya ce mu namu ne namu ne a gaba to kenan an sa an sa cikin rudu sai suka tambaya sai suke cewa me ka sata musu ke musulman tambaye ta ya gaya musu me hakikan addinin musulunci kuma in mutum ya musulunta dole sai ya maza ba dole ke wannan a cikin wurin hudun dole ka wata suka ce domin li annahu qad waqa'a huna ikhtilafun azim kida abin da kai mun tambaye suka ce domin anan kenan kasashen su kenan yan Tokyo kin da yan Osaka suka ce sabani mai girma yawa kana nan a garin mu wani za'un wakhim da jayayya mummuna hina ma'ara da idat amfar min matanawul afkar bi rijal yabuniya ay nukulu fi din islam wa tasharrafu bi sharaf al-iman yace me ya kawo rikicin ce lokacin da wasu idat amfar min matanawul afkar min wasu ɗan jama'a suka zo masu hankali masu ilimi ne mana masu fita masu masu ilimi na Japan sun zo su musulunta su samu matsayin ɗaukaka da matsayin musulunci sun zo musulunta zuwa da ba su hankali mataki da hankalinsu da ilimi sun zo musulunta fa'aradu zalik alhaji jami'atul musulmi ka'inatul fi Tokyo sai suka je wajen wata cibiya ta musulunci a Tokyo suna masu ilimi ne suka je suka je wajen jami'a suka gabin da bai kawo faƙalar jama'a min ahalin hind to a cikin ita cibiyar akwai mutane daban-daban kala-kala sai a wurin sai 'yan indiya suka ce musu wa tun da kun musulunta yambagi an yaktaru musu haɓe imam abu hanifa da yana wasu rajin umma ta abin da ya kamata tun da kun musulunta zuku zama zaba ta abu hanifa don shi ne hasken al'umma shi ne gaba kuma shi ne harko misali suka neman ɗora su kenan kan dole zama hanafawa ta wani su suke sun sita da su hanafawa a wurin wakalar jami'in min halin indonesia jawo mutane jawo an san gawancin nigeria su indonesia ta sun jawo su jawo kan jawo sai a nan kuma akwai yan indonesia na kasa jawo su suka ce mai jawo su suka suna kabila ne suna kabila ne jawo suna kabila su sai jawo yan indonesia su kuma suka ce a yadda zama an yi kudu shafiyan dole ku zama ta shafa'awa ba hannu ba ba shafi shi ne gaba su sun zama musulunta don tsakanin kudu na zama musuluntar an samu sabon su ce a yi hannufiya wasu ce dole a yi shafi kuma ta ko take dolewa ko take dole ku yi dole ka yi hannufiya dole su ce ba wai kamata ba ko mai talama dole ku zama ta shafa'awa wani ce shi dole ku zama hannufawa ya ce falamma sami aljabaniyun kalamahu ta'ajjabu jiddan wannan mutanen Japan kin da suka ji wannan magana ta wayannan bangare biyu na Hanafa da Shafi'awa akan dole abu daya suka ji abin kenan yace ta hay wa tahayyaru yace ta'ajjabu jiddan kwarai sun yi mamaki wa tahayyaru fi ma qasadu sai suka shiga dimuwa akan abin da ya kasu aka sasu ce wani rudu sabu suka masu suka masu to ma mai zasu ya ce wasarar ta masa'ada ta mazhabi saddar isa bin islami wannan masa'ada ta mazhaba ya ainihin wace ta sassa duka suka ce su suka bai suka bai suka ce su yi abin a faru wannan masa'ada ta sa'ada tsakanin su to na mazama na masa ma suke kuma kuna rigima ko wace shi zai kuma sani kuma ko wace nashi dole a yi nashi wannan yasa suka wasa suka bar musulmi suka ce su kuma ce mutane masu hankali da inda suka musulunta ba za su samu amfanin su wannan misali ne na irin saɓani da ake kasance a cikin annoba wannan albani ya kawo misalai na jikawa na masu raddi gare shi ga irin abin da ke kira ta gada suna asan da muka komance ta muna maka albani ya magana ga wasu matasa sun gane muhimmancin kira ga sunna amma suka ce to an albani albani kiran haka ne yaya aka yi mata magabata sun yi sabani ai ga duk ma'aibu kenan sai kuka ce kenan so ka haɗe wuri guda shi ne ya ci kawo musu wani masu wannan ra'ayin wani suka yi sauran hannu ba su suka yi aiki da suna ba ya ci kawo musu wannan bambancin sabanin yan harko da na ƙarshe yan harko matsala ce ta rashin samun nasi kuma ba da gama suka kuma ba amma yan baya da gangan mutum zaka kuma abu ya rike karkata kuma ba mai rabashin abin wannan duk hujjar zaka mishi shine magana ce bambancin su yanzu kuma yake cewa wa yanzu amma akharun wasu daga cikin ne wasu ka toki suka ki aiki da abin da muke kira kanshi su kuma suke cewa anna ma'ana hadha allazi tad'una ilay min ittiba'i lis-sunnah wa adam al-akhadh bi aqwal da'immat al-mukhalafata laha tarku al-akhadh bi aqwalihim mutlaqan wa istifadatu bi isharatin wa ara'i wasu na cewa kurin albani wannan abin ma'ana kiran wannan naka wannan kira da kuke a zo abu sunna ka a kama ganin malamai suka saba sunna kurin mun hoshi so da kake ko a hasa aiki da maganar malaman gaba ɗaya kurin a hasa amfani da ishar malamai ko a yadda gaba ɗaya shi bin haka ka so ne kurin wanda duka gina a bar malaman duka malaman sun aiki sun yi tsari so kace kurin a bari gaba ɗaya kurin shi ne manhaka akwai masu gama shakar shi albani sai ke raddi ga wani saman amsa zai ba ya ce fa'ul zan ce wa masu wannan magana ta cewa kira da muke muna kira a fasa bin malamai gaba daya da barin kokarin suka gaba duk azub da gaba daya masu wannan magana zan ce musu inna hadha za'am ab'ad ma yakun ana sawab wannan magana ta suke hodi kware ta ne yasa da gaskiya ba gaskiya bane ta ne yasa da gaskiya kware bal huwa batil zahir bi kalam kace bar ma ce magana banza ce karara hili magana banza ce a ce muna kira ne a wasu ake magana malamai yace kama yabdu zalika jaliyan min kalimatu sabiqa sabiqat kamar yadda zai bayyana a gare ka na kalmomi da muka yi su gabata baya za ka gano ba haka bane fa inna kulluha tadullu ala khilaf duk magana muka a bayan kadi ba tana karantar da kai sabanin maganar su ce muna so ne a hasa ake maganar malamin gaba daya ba haka bane ba wa anna kullal ladhi nad'u ilay abinda mu muke kira zuwa gare shi albani kace innama huwa tarkul ittikhad al madhhab dinan wa nasabuha makan kitab wa sunna yace abinda muke kira a wazan rike mazhaba kaman wani addini mai zaman kanshi addini mai zaman kanshi a kawa ta ita ce matsayin qur'ani da sunna aka ta halaka na ce a malikiya ma ta a kaza ana maka halitta ko haramtawa bayan ko a ce Allah ya ce annabi ya ce ya koma me aka ce a malikiya ko shi ba ta a hanafiya shine muke kin haka nan a ajiye mazhaba matsayin qur'ani da sunna shine muke muke kira a fasa haka ce bi haythu yakunu ruju ilayhi hadda tanazu kenan a wanda radar istinbat ahkam jadida al-awalit tari'a yace abinda muke kin a mazhaba lokacin aka wata jayayya kai da wani kaza ana yi kaza ba a yi a ce a to ya koma ya koma da tawma da kiya ko shaɗa a din samu rigima ya da tafarju da lawar rasul rasuli in na samu rigima to ya koma qur'ani da sunna ai na ji ko samu moda ba maza ba to su wannan shi muke ki a mai da maza ba lokacin rikici na samu rigima da ake umarni a koma kitabu sunna sai ce a koma maza ba a koma risala a koma kaza ba magana ina magana hujja ka ce mun risala ko lawali ko kaza ko musali ko cikin waye da yake ta askari kaza a dole mu koma can daga nan abin mutum to ɗaukan mazhaba wata ce madogara mai da tabbatar da shi ne muke inkarin shi yace balle yace inda zaratul isbat ahkam jadida sai zo sai wani abu sai wani abu sabo a duniya misali muna magana nan da magana misali ƙarin jini da muka magana wani ƙarin wani dashen koda muka magana hawa nake mun tambaya cikin yan waje masu jin ta hanyar sadarwa kenan ƙarin jini haramu ne ba ina ce haramu ba abinda muke magana wai wani abu ne ya zo a zamanin yanzu wanda da ba a yi wani ce ai jini ha a ce ba jinin kahuri ne ya sa ma mutum jinin kahuri ko gaba kahuri jinin ka nuna wani abu da bai zo gaba eh ko kore ta kore ta wace ce kahuri ne ko ya idan abubuwa sun zo da yawa kada ba zai zo a zamanin yanzu ke da wani a zamanin a ga me matsayin wannan abu to gani malamai kawai su zamana su ga abin wannan da amma da jini an zamana an san darura ce an halitta ba mun matsala kan shi to yi bane misali da ke da abu da zuwa zamanin yanzu a ga halicci rashin halicci misali to ya ce kenan abu sabo in ya zo shi da lamarin tariya kenan abu sabo wanda yanzu ya zo ba san shi a canza babu shi yanzu abin yau kana to malamai su zamana sai a ɗauko wasu ayoyi da hadisai a samu mota ka abu wani halaka ne ko haram ne ba ko mazhaba ba annabi ba ko mazhaba shi ban irin shi ban irin kidan ne muke yi yace kama fa al mutafaqqiyat hada zaman kamar da malaman fiqi wannan zamanin suke yi wani abu ya zo su koma mazhaba shine muke inkari shi ce wa alayhi wada al ahkam al jadida li awal shakhsiyya akan wannan ra'ayi nasu suka yi hukum aka za kamar kan laraba irin masara irin su labana ana yin a ci a yi wani kusurci misali kan abin da shayi arme wani mu'amala ta kasuwanci wani abin gonakai da ake yi to duka yanzu mai yawa a kan mazhaba suka kafa su halicci rashin halicci kaza za a yi ba su koma ba kitab suna mai yawansu sun koma kan mazhaba kaza mai zace shi ne a kanta suka aije a wani suka siya wanne ka hau talaka irin su arme maganar saki duka mai akwai kusa sunna ya su dauko su hukuncin su gurin da mai mai malikiya an aka saki uku ne mai zaman kalma ɗaya ya ga ciki mai mai mazar tahrim mai a ciki haka su koma suka yaki da mata bakwai tun a malikiya an ce saki uku saki haramta saki uku ce to saki uku ce misali an ce saki uku zama uku ne haka suka yi ɗora mun ya ce duna an yarji'u fiha ala kitabu sunna ba tare da sun koma kan wani mas'ala ba tare da sun koma ba qur'ani da sunna su bayani da ya arfu sawabi min hamna khata'i dan sa gano daidai da kuskure kan wannan mas'ala amma ta mas'ala ce bisu koma tushe shi muke inkara mun yace wal haqq min ba sa gano gaskiyar a ta cikin mangano bisu hakan wa inna ma ala tariqati ikhtilafin warhama sun yi haka kan waccan hanya tasu na ikhtilafu ummati rahama akan haka suka dora kowa yake rena shi kowa ya mai abin da mai daɗi wata tabin rukas wa tasir aul masalaha kurin bin da abu mai sauki da canza shi da suka ya gyara su canza su kama din da kun suna ba abin da ya sauki ya daɗi ya tuna ce aka zama na kira sai su ɗauka za a mutu haka suke cewa yace wa ma ahsan qawli Sulaiman Taymi rahimahullahu ta'ala in akhadhta bi rizqi kulli alim itama afika sharrun kullu ka ga malami yace yaki kiyawa magana yake cewa idan kace zaka zabi a maganar malamai kullum malam ka diba abin da ya masu sauki ka ɗauka kullum kai suna addini sauki ne suna addini ne suna addini sauki gare shi ka ce za ka ɗauki mai sauki kullum kai sai ka duk sharri duk shan duniya tana kanka duk shan duniya iya kanka ka ce kai kullum ka sauki ba mai zaman gaskiya to abin da ya dariya na kake ina ba kuma ra'ayi kenan ya kuma kina ya kuma ɗan tamori ya wani mai kai ba ba ruwanka da kabo sai ka diba suna shi sa na sa matsala tsakanin karzawi da sauran malamai shi ya ga aƙida duk abin da shi ne yake shi karzawi Allah shi ne shi ga wata bashi shi ya ga duk abin da kullun wajen rango yake maza bashi kenan shi to wa qala ce rawi ibn abd al-barr kawo magana kuma cikin malakan gasu wa qala aqibi ba wani magana yake cewa hadha ijma'un la alam fi khilaf shi ibn abd al-barr wannan magana ta neman gaskiya ba halicin ka ce kai kullum ka mai sake ka ɗauka an kuwa kai haka nan to duk shan duniya ta da kai ya ce wani magana ce wani sanannawa da babu saɓani kanta sai albarka ce fa haza lazi nunkiruhu irin wannan abin ne mu muke inkari mai da mazhaba matsayin qur'ani da sunna yan wanda yawa cikin mazhabobi zaka ga wata da muka sanar da muka sanar da misali irin mutasali irin su kasu da sarar da duk ga littafi da tana za a littafi tun da kata littafi tun daga kuwa karshe ba an kaya maka ba aya ko hadisi da ce kaza kurin kaza halak ta ɓaci ta gyaru wajibi farilla ta yi ba ta yi ba dukkan gaba ɗaya wani hayi mutum iya iya bi kare shi ba musulman musulman ta gaba ne babba ya mutum iya roƙi an iya shi wani wani wani wani hanzu bai gano wallahi hanzu bai gano ba abu ne na ɗaya babu aiwa kuma abu an sa larabaci mai kwari da malamai masu luga sun san iya magana an sa mana cikin magana dole shi ya sa bayan zaka gani da shari to ba a yi ba hadisi kuma abu ne mai an tuka shuri guda kuma ba dole da zai matsala ce zama wahala sai zaka sauran mazhabi ba bane ba ko da su ce kaza wajibi ne ya kama wani hadisi ko wata aya kaza musabi ne sauran malamai duk haka suka yi hatta shi malaka da littafin mabuta malam ba haka bai kurin da abu ne ka kai maka asar in bai hadisi ko aya sai ka asar ki wani tabi ko wani tabi na sai ka ba magana wani amma kuma cikin ta gaba daya halak haram mal mal kai ba haka ne to ɗan baya su ƙara abin ya zama ta ya zama wahala daman kurin hemi dama akwai iya magana tsara magana da loga a sa ta abin wanda abu wadi wani larabci wanda yake gar wadi sai ga wani kasan loga za su iya ganowa ma sai ka sai ba gane ba to shi ka abin ke da zama da hukumci wahala ta albanci kenan wannan muna inkarin irin wannan ɗaukar mazhaba matsayin ƙur'ani da sunna ya ce wa amma ruju'u ila aqwalihim wal istifadatu minha wal isti'anatu biha ala tafahum wajh al haqq fi ma ikhtalafu fihi mimma laysa alayhi nas kitab al sunna aw ma kana minha bi hajat ila tawdid fa amru la nunkiru bal na'muru bihi wa nahuddu alayhi albanci ke cewa amma magana komawa shi ce amma ruju ila qawalin komawa zuwa maganin malamai wal istifadatu minha da amfana da maganin waɗannan malamai wal isti'anatu bi ala tafahumul wajh al da neman doko sai qawai za ku kamar shi kado sun fike go sai ba sanne ne da doko maganganun su su taimaka mana wajen gano asan sakani maganin nan gaskiya to da ko shi muna ake shi cikin sakani ai kawai usul na bangaren hadisi an yi magana da fiqh an yi qaid ya ce kenan amma amfana da maganganun wajen fahimtar gaskiya na ka saɓani za ka gano gaskiya a ƙwa'ani ko sunna wannan muna aiki da shi a wani makana min haɗa bashi ko abinda wani ayyacin kwaji da mata buƙatar sharhi dole ce muna aiki da sharhin su ta fa'amur lanun kiru irin wani alamun ba ma inkarin albanin ce ba mu inkarin kenan amfana da maganar su ko neman taimakon gano sai da abin suka tsara na gano gaskiyar wannan ba ma inkarin shi ce ba ma inkarin ba ce na amuru bihi wal fudu ala muna umarni a yi kuma na kwaitarwa ma da aiki da irin aiki da suka yi idan ka ce mun ce muna koyar magana malamai ka an malamai aji abin suka yi ce haka wani ba mun ba mu ci haka ba alamai mun ci haka ba amma magana ta koyar sharri ne kullun kariya ce yace li anna al fa'idata minhu marjuwatun liman salaka sabil ihtida bi kitab domin fa'idan tuwa ana fatar samun amfana daga hanyar waɗannan magabata wajen koyi ko aiki da ƙwa'ayin da sunna yan ba a cewa duka abin da gaba haka muke ne ba ba mu ce haka ba kuma قال علامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما يقول ابن عبد البر كاو جزء النبي لما حديث ابن النبي يتشف عليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام منصوبة في القرآن ونظر في أقوال الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده وانفتاحا لطرائق النظر وتفسير جمل السنن المتبعة للمعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل على كل حال دون النظر ولم يرح نفسه مما أخذ به العلماء بأنفسهم من حفظ السنن وتدبرها وقتدى بهم في البحث والتفاهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على ثوابهم الذي هو أقصى أقوالهم ولم يبرئ من الذلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحزه والمعالم لرشده والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم abin da kace ibn abd bar ita fa'alaka ya akhi ina maka umarni dan uwana bi hifzul usul wal inayatu biha kiyaye usul an usul fiqi an usul al hadis kuma hatta tushe ko ma ko ma sunna ne kiran kulawa da tushe muka kula da kiyaye ta kiyaye usul kuma da kulawa da usul kiyan tushen ɗauko mana magana hujja me musulunci a cikin qur'ani a cikin musulunci amma a ce qur'ani ko sunna ko ijma'i ce ijma'i ko ko kiyasa malamai akan akan shi inda ake usulin kin ɗauko addini ka koma daga can to wa alam ka san da cewa ana mana ne bi fitul sunan wal ahkam mususa fil qur'ani duk wanda ya kula da kiyaye hadisai da hukumta hukumtan da suka zo a nassun qur'ani duk wanda ya kula da su wannan zai fi aqwalul fuqaha kuma ya diba ya karanci ƙur'ani da sunnan iya kulawa da kiyaye su kuma da diba maganganun malamai faja'alahu aunan lahu al-ijtihadi ya sai wannan ƙur'ani da sunnan maganganun malamai ya dauke su su taimaka mishi kan ijtihadi da zai tushe ƙur'ani sunnan maganganun malaman ya zama to kaman kayan aiki ne zama to mai kenan su taimaka mishi wajen ijtihadin da yi wa miftahan da talaka nazar kuma za su buɗe mishi ƙoyoyi na binciken magana da tafsir da jumlar sunan da mutum da ma'ani da dauki maganin malamai zai dauki malamai tafsir da jumlar sunan al-mutamil da ma'ani zai dauki maganin malamai yayin tafsirin al-jumlar sunan wata jumla ta cikin hadisai wata dauka ma'ana da ma'ana zaka samu kalma daya ta dauka ma'ana zaka wani kaji ibn asir da fasara abin asar abin hadisai sai kalma hadisi kalma ta kalma wannan kalmai zaka ma'ana biyu ta zuwa goma ta kadai zunin da annabi ce kaza anan nake ni da aka ce kaza anan nake ni shi akwai magana mai suka ce a jami'a ce mai malam ke cikin kaza mai ma'ana a larabci me ake ni kaza wani kalma a ina ta zo sai da an kawo maka a wuri kaza ga ta zo wuri kaza ga ta zo kenan ko da ta a wurin ta a cikin wuri kaza ne ga kalmar take take ni don abu ya zo cikin a cikin hadisin hadisi ya zo to irin irin irin wannan ɗaukar maganin malamai wajen fa'intar wata nasi na sunna da ya zo wata jumla haɗaɗɗa da ba gane ta ba ka ɗauko ka yi tafsirinta wannan ta abu ne wanda yake abu ne mai kyau ta duk wanda kula da haka amma ya ce wani mukalli da adam minu kalli da sunan bai tsaya ba wannan ibn abu da cewa mutumin da ya kula da kiyaye sunna da ɗauki maganin malamai su mai tafsirin kalmomin magabata bai wa kowa wata kalidanci irin tsirratin za a wa sunna in sunna annabi ce kuran gare ya ce ta sunan da ta yi jibu ya da ilaiya ala kulli halin duna nazar ya ce ba ya suna ba biya malamai ba bi biyayya irin ta takalidanci da ake ma suna ya suna nan ta zuba don ka bi an ta annabi ya ce kuma nan ba magana ra'ayi to kakawa su kakawa ra'ayi malamin haka nan kurin malam ya ce shikenan amma idan aka annabi ya ce wallahi ya ce wannan kurin dole ka yarda ala kullu hal ya dace gare ka ya bi bi bi gaba dole ka aiki da shi to ba kenan kaiwa malamin haka nan kaiwa malamai biyayya irin biyayya da ake ma sunna ala kulli halin ba tare an ba me sai kaza ku annabi ce ba ai kun ba ai ya ce kun yi zai ba da dalilin kaza kaza a kun yi zai sai akwai sai ka tume wa min sa man sa ta sallah akwai su kuma malamai na to ka ka dalili a sallah dan tana motsa jiki tana kaza ai wa kun yi zai ai a ciki akwai fa'ida ka dole dole kun da kai sai a ce kai sallah dan waye dole ne ka ce to Allah ta kun ka sallah kun kun ka ta kun kai azumi kun ka azumi gabar zina ko gabar zina cewa wai wai an sau ilimi sai aka ci kaza akwai masalar ra'ayi da ya ko ibada mun sai da ci kaza da dalili kaza ne wannan ma kan kai gano kanka da shi da cikin ayi Allah ya kashe kanka doka kashe kanka eh ba haka Allah ce baka yahuda bace han haka ne ko Allah Allah ce kun kun biza ba magana cewa eh na gane ko kaza ne kun inda yace ai biza ai a bari kun bari zai yace wa abin da ka matsala da yawa ga yan baya ka saban yan harko mutum sahabbai yan kusa kusan su kuma suke nema a ce annabi ya ce kaza yi za a yi kurin ba ruwansu yanzu yan baya gaba abin yanzu to yanzu da annabi wani wani abin da annabi ce wai sunna ne ko musabi ko farilla ne ya tambaye ka ina ba shi a lokacin sabai wani mutum tambaya wai dama kaza kace haram ne to wai haram kin tare mutum tanzihi ne ko tare mutum wannan ne ko makaruhi ne da annabi ce ai kaza to wannan abin da annabi ce ayi to wajibi ne ko kuma musabi ne an so ne dole wai ta yan baya so tun sabai kurin annabi ce kun yi zai kai ne wani wani sahabi wai dole na kai ka shiga kan abinka da ga ya ce musabi so ke bari mana abin da musabi ne to so ke bari wa kai ce musabi ne inda aka kai wani ababan aka samu lokaci wani abin zai samu ga wani ko kaza na bari to nan za a diba to wani abin da ya bari annabi ya bari kullum ko ta wajibi ayi ne kai da kai abin ya ce kaza wajibi musabi amma mu gane sahabbai da tabi'ai ta sama malik za su kai littafi wajibi sunna musabi wani abin ne an baya daga baya zo daga baya zo kuma da malamai ne wajen gano karin abu yadda abin wani abu da safe ka karshe shi a ce wajibi ne ba a bari ko a ce a ana iya bari shi ne ke aka ba aka ba abin kari aka yi wajibi aka mustabi sai sa a wajen wannan mazhabar wannan abin mustabi ne a wajen wannan wajibi ne musamman a malikiya muna magana hukuri baki shakarwa sunna ce ko a wajen wajibi ne wajen mazhaba shafiya wajibi ne a yi shi an gabari babu a wannan to kenan wannan abu ne zo daga baya kurin kira abin da lahiya ga mutum kurin inda an ce maka Allah ta yi kai za ka bakin ya kai bakin ya kai kurin muna ko baka yi ba ko mun kusa wani ko da ba Allah sani amma kakka ce a wani kadi abin kai da gidan ya yi mutu wajibi ne kaza ne kurin kai kurin ka huta ya ce kenan wani magana magana ibn abdabar ya ce yanzu iya magana yaban mutumin da zai ɗauki maganganun malamai ya kiyaye ƙur'ani da sunna da diba maganganun malamai su taimaka mai akan wani ishtihadin shi baiwa malamai ta ƙarfin irin da ake bin suna ido rihe ya ce wakata da ya ce walam ya rihe na fasahu mimma aka zaɓa ulama biya an fuson shi kan shi bai hutan ma kan shi ba shi kenan ya ce kurin ya kiyaye tunan malam ya ce ka zagare a shi ma da kan shi min fasa sunan wata dabarwa iya ɗauko hadisin kuma iya neman gano abin da ke cikin shi kuma kai kanka na jibin gaban ta gaban ciki wa qatada bihim fil bahs wa tafahum wa nazar amma kai koyi da su wajen yaya ne ake binciken a gano yaya ake fa'intar nasi qur'ani ko sunna sai ka ba hanyar suka bi sai ka samu karuwa kai ma gane abin su gane magana kana wa shakara lahum sa'ayahum fi ma afaduhu kuma ya gode musu ya gode ma kokarin da suka yi cikin abin suka bada fa'ida aka amfana wa nabahu alai ya musu ya musu godiya cikin abin suka mutane tambihi na fahimtarwa aka gano na abu wa hamidahum ala kawabihim kuma ya musu godiya akan daidaikin su allazi huwa aksar qalu domin daidaikin su ta maka ta yawa kullun malama sani daidaikin su ta yi kuskuren yawa daidaikin kuskuren zawa take sai ka musu yabo akan abin suka ni kokari amma duk da haka nan wala mai buru'un min zulal kamar lam yabaru anfusahum kaka kubutar da su daga cewa aka ci abin su kuskure kaka ku ci abin su kuskure kaka kubutar da su ta ai sun mallaya ce ba kuskure a su ma kansu ba su ci haka ba sun tabbatar suna kuskure suna kuskure to kenan kai mabi kaka ce maliki mai kuskure sun yau da haka daidai ko shafi kaka haka nan dan su ma su ma kin ba haka ba yace me wannan halin fa hada huwa talibul mutamasik bima da salafa sali me irin wannan halin shine dalibin ilimi mai rike abin da magabata na kware suka yi hol musibu da wannan shine yake kan daidai ya rabota kan wannan hanya da samu wal mu'ayyana da shi kuma shine zai samu taimako kan shirewa shi da yabi kanta kuma shi mun tabi sunnatul nabi ko shine mai bin sunnan annabin shi wa hadin sahabati mai bin karantarwar sahabbai da annabi irin wannan halin kina a take kenan mai ya kiyaye ya kula sanin hadisi sanin qur'ani doka maganganun malamai wajen hanyoyin gado gaskiya da ƙarya abin ya aiki da su kuma baiwa malamai ta ilinci ina kima suna kurin sarfasa komai ma da cika gabi shi ma iya neman gano daidai da kuskure wannan shi ɗalibi wanda yake kan shirya kantarwa Allah sama alayansu sai yake cewa wa man a'affa nafsahu min an-nazar wa adraba amma zakarnahu wa arada sunan bi ra'yi wa rama an yaraddaha ila mamlak nazari fa huwa zalim mudil yace amma wa man a'affa nafsahu min an-nazar amma wanda shi yanzu ya kame kanshi bai tsayawa diba maganganun malaman da diba gaskiya ya gano karyar gaskiya wa adraba amma zakarna ya kawo da kai ya bijire abin da muka hodi na rike maganganun su ba hanyoyin su ya kawo da kai wa arasuna bi ra'ayi ya huskanto ma sunna kurin da ra'ayi shi kurin kurin abin da ya mai daidai amsa bai mai daidai kun ya ture wa rama an yi rudda alamun mai nazari yake neman mai da sunna bakin abin da ya gano ko da shi shi ne kurin kai shi ba wata madogara ta yan warko to wannan fa huwa dalil mudil shine batacce mai batarwa wa man jahila dalil kullu aidan wa taqahama fil fatawa bila ilm huwa ashaddu a'ma wa adallu sabila wanda kuma gaba dai ma shi ba ruwan shi kurin da shi ba gaba daya ba ma ka ba ruwan shi ma da bincike ne aka tsaya da ya mana bi sani ba san ma amma yazo yake fatawa haka kurin ya halitta ya haramta to ne ya kowa mummunan wace mugun makaho ne kuma ya kowa barin hanya ya ce fa haza huwa alhaqu ma bihi khafa'u fa da'ani an bani tariqi to wannan shine gaskiya wanda babu wani koyo kan ta karara na ka bar ni kun dora ka hanya ta kware kuran Allah dora maka hanya kware kuma yake ta summa inna hunaka wahaman sha'in inda ba da mukallidin almanin ke ce kuma akwai wata jita-jita akwai wata sha'iya jita-jita a wajen wasu masu takalidancin wannan jita-jita ya su dum an taba a suna alati ta bayyana lahun ana mazhabu alaka lafiya wadda akwai wata jita-jita da ake hudi wata kan kange wasu bangare daga cikin matasa masu neman gaskiya tana kange ta kan bin sunna sunna kuma bayan ta bayyana don cewa ai ga sunna ta zo amma mazhabarsu ta saba mata me ya ta haka wa zannun أن اتباع السنة يستلزم اتخاذ أصحاب المذهب أو جنسو مالكية أنت كذا مالكية أنك شيء كسكوليني كمان كشيء مالكية له كنا wannan shi su suna girma imam malik kan malik a ce alahi akwai ba su irin wannan aƙida su kuma suna gudun sabawa mazhaba duk daga suna ƙarar ta zo to suna in suka bi wannan sunna kamar sun ce maliki bai iya ba ko bai shi bai ilimi haka suke tsammani ba haka suke tsammani su yace wa takhaddat ma'ana indahum atanu fil imam su a wajen su aka ce malikiya kuskure kamar kiran ka soke shi haka suke tsammani cewa ne kuskure ne kamar sukan malamin ne yace lamma kan ta'ana fi farri min afrad muslimin la yajuz fa kayfa fi ba mu'min aimatin to idan aka ce shi kuma suka ka soki haka mutum ga bangaren mutum ka soki mutum dai ne ina da imam guda ka soke shi wannan yasa sai a duka sunanta sun ganta amma sai su kyale ta saboda ka aje suka bita sun sabawa su zasu imam malik biya ba ya laki biya ba su kun suka imam malik suka imam shafi shafi ne suna ga laihi ne bai dace ai ba wala jawab albani ce amsa anna hadal ma'ana batil wannan abin da suka kawo na wannan ma'ana da an ce malami ya kuskure su kan shi ne ita wani ma'ana ta banza banza ce yace wa sababu al-insiraf an tafaqi fi fi sunna wannan iyasa mutun ya kawo da kai ga neman fa sunna gaba ɗaya makabarta wa illa me yasa ce fa kaifa yaqulu dhalika ma'ana muslimu aqil ta yaya ba shi ta yaya musulmi mai hankali zai wani magana yace su cewa wani ya kuskure laifi ne su kan shi ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-qa'id al-hali manzon sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa idza hakama al-hakim فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد yace ya za a musulmi hankali ya ce dan kace kuskure suka malami ne ga manzon sallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallam iya cewa idza hakama hakim idan mai hukunci ya hukunci fashtahad ya ijtihadi bakin kokarin shi ya nemi gano gaskiya fa asaba he daidai da gaskiyar falahu ajran annabi iya da lada biyu ladan ishtihadin aiki ne ibada ce kuma da ladan samu daidai yace wai za hakan idan yayi hukunci kuma ya kuskure iya lada guda haka ne masu kago har Muhammad amma ya lada daga cewa kuskure lada ma gare shi ba lai gare shi ba a wajen Allah an ce lokaci Allah kai sa ta sama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله زعما قاعدين wannan shi mu da za mu harka su da yadda insha Allah za mu harka